أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatunmu da muka saba na sati-sati yau muna bakwai ko shidda ga watan uku hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama dubu da 440 wanda shi daidai da sha hudu ga watan sha daya 2018 muna cikin suratul baqara satin da ya wuce mun tsaya aya ta 74 eh aya ta 73 yau insha Allah zamu tashi aya ta 74
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
Allah subhanahu wataala yana ba mu labari kamar wacce ayoyi da wanda suka wuce lissatuttuka kusan hudu ko biyar Allah madaukakin sarki yana mana bayani ne ga halayen banu Isra'il irin yadda Allah ya musu ni'ima bayan ni'iman nan Allah ya bayyana musu kenan cikakken rububiyyar shi cewa shine yake sa a ji daɗi ko a sha wuya shine yake bada matsayi shine yake bada yadda dai Allah madaukakin sarki ya hallaka fir'aun su suna nan allah maɗaukin sarki ya ba su mulki allah subhanahu wataala kuma yawon labari cewa su shiga wani gari idan suka shiga wannan garin komi allah ya ba su abubuwa ga su na jin daɗi bari ma dai aka kai ana sabko musu abinci daga sama almanu wasalo kawai da sahe babu zancen kaje ka yi aiki a wuni ko kaje ka nemi abinci a kawai da sahe ta yi abincinka gashi nan daga sama sai ka ci to dukkan wannan abubuwan gabaɗaya da Allah ya bamu labari suka kasa imani da Allah madaukakin sarki to kuma Allah ya ci gaba da nuna mushi nuna musu rububiyar shi ana magana ne akan kabila ta Yahudawa Allah ya nuna musu yanda ake mutuwa a tashi suka ce annabi Musa tabbas ba za mu imani da kai ba sai ka zo mana da ubangiji sai Allah ya kashe su ya raya su wannan bai sa suka yi imani ba suka ci gaba da yadda suke a da hayyakai suka yi ta'addancin kashe wani ayoyin da makaranta satin da ya wuce allah subhanahu wata'ala ya ba da labari cewa idan sun siyan kasaniya suka yi ta jayayya tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala mana hali allah yana so nuna mana hali na yahudawa irin tsagirancinsu da ubangiji kenan kan wani dan adam ko wani musulmi ya taba tsammani cewa wai da yahudi zai sassabta mashi ko kuma ya raga mashi ko su zamna a tabul ayar jejeniya a ce bai ya saba ba to idan bai saba ma bai cika bai yahude ba dole ne sai ya saba yana daga cikin halayensu duka su ne wanda allah kima mu labari sai aka ce to yanzu shikenan a yanka saniya wace iri wace kala suna ta yi har ƙarshe dai suka yanka allah ya ce su bigi wannan mamacin da ita wani bangare daga ciki allah sai ya raya shi wannan mutumin dama mine ne ana jayayya wa ya kashe shi ya ce awa ne ya kashe ni to wannan aya ce mai girma allah ya guda musu to wannan ma bai sa suka imani ba sai aya mu ta yau allah subhanahu wataala sai ke cewa sun makasat qulubukum min ba'di zalik ba'da zalik wannan abubuwan da muka faɗi ne yanzu su ne ba'da zalik ga kaza ga kaza ga rubuya ta ubangiji ta da mace ce ma so biyu aka musu kuma su ne aka ba su kaza aka ba su kaza shine mana summa qasat qulubukum ay min ba'di zalika summa qasat qulubukum dukkan wayannan ni'imomi da Allah ya muku da dukkan wannan ayoyi da Allah ya guda musu qasat qulubuhum zukatan su suka kekashe suka bushe mana kenan babu wani cin nasara cewa wa imani zai shiga zuciyarsu daidai da muskala zarra fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa Allah subhanahu wataala ke cewa yake so ya nuna mana irin bushewar da zukatansu suka yi kai ka ce dutse ne kurman dutse wanda kasan dai ma'ana dukkan yanayin da aka yi wani yanayi bai canza shi wasu shekaru ba su canza shi gashi nan au ashaddu qaswa ko kuma wa ashaddu qaswa wasu malamai suka ce bal ashaddu qaswa kai bari ma zukatan nasu sun hi dutse taure wajen kasancewa ba za a cusa musu imani ba su dai ba za su yi imani ba wa inna min alhijarati lama ya tafajjaru minhu anhar to ai abin da yasa zukatansu suka hi duwatsuna ai daga cikin dutse akwai wanda yake hudo ruwa ko ba ka akwai za ga ruwa yana mutuwa daga dutse to ashe zuciyar banu isra'ila zuciyar bai yahudi ta hi dutse taure wa inna minha lama yashaqqaqu daga cikin dutse akwai wanda zaka ya tsatsage yau da gobe fa ya khuruju minhu alma kuma wuta ruwa ya fito daga ciki to zuciyar banu isra'ila ba yau da gobe ba kowane lokaci su a haka suke zuciya ce ke kashashiya inji ubangiji subhanahu wataala wanda bai babu labari wanda ya halitta ne ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir babu wanda zai baka labarin dan adam kaman Allah madaukakin sarki tunda shi yayin kayan shi wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah ai daga dutse ma akwai wanda zai sirmiyo daga sama ko ya hwado ba dan komai ba dan tsoron Allah dutse sai ya hwado ba koyo ba wata iska ba ba wani a'a kawai tsoron Allah ne wa mallahu bighafilin amma ta'malun jama'a ku banu isra'ila ku sani cewa Allah madaukakin sarki mana bai kau da kai ba da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sani malaji sun makasar kulubukumin ba da zalika ai kullum gaba ɗaya zukatansu suka bushe fahiyar kal hijara allati la talinu abadan malaji kamar dutse abu ne wanda babu wanda zai ce wai a kota rana a ce dutse ya zama wani abu mai tafshi wali haza na allahun mu'minina an misali halihim don haka allah sai hana irin wannan hali nasu kenan kamar yadda muke nanata muna sake hudi wayannan labari da Allah yake ba mu da banu Isra'ila ba wai labari bane wanda zamu ji shi shikenan mu ce banu Isra'ila sun yi kaza sun yi kaza a hannunka mai sanda ne Allah yake mana madaukakin sarki akan cewa kada mu sake mu siffantu da irin wannan halaye Allah ya ce alam ya lil ladzina amanu a suratul hadid alam ya lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون ma'ana Allah madaukin sarki mu al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama yana mana ma'ana huduba ko bayani magana akan cewa yanzu lokaci bai yi ba alami allazina amanu zikatan su tsoron Allah takhsha qulubuhum dammi li zikrillah saboda ambatan ubangiji wama nazala min alhaq da abinda Allah ya sauko na alqur'ani na gaskiya to ya ce a ce duk wani mai imani zuciyar shi ta zamanto mana ta ji tsoro ta samu karaya wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu Allah ya ce kansu kasance kamar wanda aka ba littahi kafin wannan sune sune waɗannan yahudawa da Allah ke wa labari kenan kada mu sake mu zamanto irin su fatala alaihim al'amadu lokacin da tsawo aka samu wasu shekaru babu annabi ko aka samu wasu shekaru babu wa'azi fa qasat qulubuhum hi zukatan suka kekashe wa kasirun minhum fasiqun yawa daga cikin su fasikai ne ashe ana so di yanda za a yi mutum alal aqalla mutum ya ma ya ma zuciye shi yayyafi da wa'azi aya ta alqur'ani mai girma ko kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ko maganan marigaya waɗanda suke nagari mana don zuciyarka ta ji tsoro ta karaya don zuciya kamar ruwa ne ya kamar icce ne da ruwa idan ana ba shi ruwa icce zai haɓaka idan aka hana shi ruwa ko da ku babba ne za a gani akwai tawaya to haka zuciyar mutum in ya zama to babu alaka baka da alaka da makaranta baka da alaka da jin wa'azi baka da alaka da wani abu na cewa a gaya maka to sai a wayi gari kayi tsawo kayi nisa tsakaninka da Allah madaukakin sarki kayi nisa tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wasallam hadisan shi shikenan sai ka zuciyarka ta fara ke kashewa abubuwa suna zuwa suna shiga to amma da za a ce ka samu wani abu sai ka ji wa'azi sai ka daina ka samu wani abu ka ji hadisi ka daina kenan wannan shine zai sa a kowane lokaci zuciyarka a shike take babu zancen ta karaya ko ta bushe kamar yadda banu isra'ila suka yi shine fa qala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum ashe ya zama wajibi mu ji wa'azi ko malami ne ko almajiri ne mata da yara kowa da kowa wa'azi yana tasiri ko kuma fadakarwa zai yana wa mutum tasiri yau da gobe irin abubuwa saboda dan adam mutum ne ko kuma wani abu ne mai mantuwa abin kasan shi kasan ayar kasan hadisin kasan magana kasan komi amma watar idan ka ji wani wa'azin ko wani karatun sai ka ji kamar yau ne ka fara ji to mantuwa ne kake to saboda haka kenan sai ana tantanawa qala al-aufi malik cewa imam aufi yake cewa fi tafsirihi al-ibn abbas fasarat qulubuhum eh fasarat qulub bani isra'ila ma tul al-amali qasiya banu isra'ila lokacin da aka yi tsawo tsakanin su da wa'azi kawai sai zuciya ta bushe ba'idatun anil mau'iza ta yi nisa da wa'azi ما شهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة duwan ci abubuwan da suka gani nan mujizozi Allah ya kashe a cikinsu ya raya sun sani Allah ya yi kaza ya hallaka fir'auna sun san da wannan Allah ya keta musu teku aya mujiza ta musamman sun nemi shan ruwa Allah ya sa annabi Musa ya taba dutse duwatsun wannan ya fito da idanuwa guda goma sha biyu kuma sun san da wannan to amma duk saninsu da wannan lokacin da suka yanke alakarsu da ubangiji subhanahu wataala suka kwana biyu babu su su babu sun yi nisa da wa'azi to malaka cewa sai zukatan su suka kekashi har suka zaman to kamar dutse kai bari ma sun yi dutse kekashewa Allah subhanahu wataala dan yana bayyana cewa daga cikin dutse akwai wanda zai hudo ruwa daga cikin dutse akwai wanda zai fado dan tsoron Allah kamar da Allah subhanahu wataala a suratul isra'i yana ba mu labari cewa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله كما labari cewa sama da ƙasa ma suna tasbihi kenan dan dutsi ya faɗo dan tsoron Allah ba abun mamaki bane Allah ya ba da labari sama da ƙasa suna tasbihi suna tsarkake ubangiji subhanahu wataala wa man fihi da abin da ke cikin sama da ƙasa duwatsu itatuwa da abin da ka sani yana tasbihi shine wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu a cikin duniya illa sai yana ma Allah tasbihi kenan ya tsarkake ubangiji da duk wata siffa ta naƙasa ta da yana girmama Allah ma Allah ke cewa walakin la tafqahuna tasbiha sai dai ku bakwa ganewa yan adam innahu kana haliman ghafura Allah ya kasance mai tausayi ne kuma mai gafara manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dauko duwatsu suna tasbihi kuma sabon shi suka ji daga cikin mu'jiza ta manzon sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan yana wannan yana nuna mana cewa komai yana tasbihi dutsi yana tasbihi sama da ƙasa suna yi to menene zai hana dan adam yayi tasbihi ya bi Allah subhanahu wataala haka kenan yana daga cikin babban abin da Allah madaukakin sarki yake mana wa'azi ake mana jan kunne akan cewa kada mu ka sake mu yi kusa da halaye irin na banu isra'il mala ya ce fahiyya kal hijaratu aw ashaddu qaswa ma'ana kai kamar dutsi aw sai a ce ko kuma yahi dutsi ma'ana kekashewa mala ce malamai na harshen larabci suna sabani akan ma'ana aw shi dai babban tafsiri anan shine fahiya kal hijaratu kal hijarati wa ashaddu qaswa haka za ci kenan ba wani abu bane na ko kaza ko kaza a'a kai ka ce kamar dutsi yanda zukatansu suka kekashe bal bari ma dai ashaddu qaswa sun yi dutsi kekashewa mana kenan Allah yana so ya nuna mana irin yadda zukatan suka ƙiƙa shi to haka mutum lokacin da ya ƙi gaskiya kuma wannan wata al'ada ce wanda shaidan yake tarbiyyatar ɗan adam ko kuma yake sanya shi ta hanya har ya kai matsayin da kai ka ce zuciyar tashi ta zama to kamar dutse saboda mai idan an haɗi mashi gaskiya babu ruwan shi kai kamar kamar ka zuba hatsi masa bayan ƙwarya ya san abin ya sani ya san komi duk wani abu wani hadisi za a karanta ya sani duk wata aya da za a karanta ya sani amma mi shedan ya kai shi wani martaba wanda zuciyar shi ta ke kashi to shi da Allah subhanahu wataala ya ce fa iya kal hijaratu aw ashaddu qaswa malaman da suke ganin cewa wannan au bi ma'ana bal ashaddu qaswa ko kuma wa ashaddu qaswa akwai aya kamar wannan wanda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari cewa idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashaddu khashya ma'ana wa ashaddu khashya kama ayat da Allah subhanahu wataala yake cewa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun kenan wa yaziduna ko kuma bal yazidun fa kana qaba qausaini aw adna ita ma wannan aw ma'ana bal adna fa kana qaba qausaini wa adna to wannan dai ma'ana abin da ya shayi harshen larabci ne mu dai abin da muke bayani akan shine cewa aya wannan babban darasin da take badawa dole ne mutum ya kula da zuciyar shi zuciya abu ce wanda tana jujjuyawa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akwai matsayin da mutum zai kai zaka ga bai da ma'ana ya kai irin wannan martaba ta kasawa ta yanda yahudawa suka kai menene zaka aikata aiki na zunubi guda baka baka kula da shi ba zaka yi na biyu baka kula ba zaka yi na uku sai manzo tsira sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a zuciyarka ana dan dugo baki ana karawa ana karawa duk kana kara zunubi kana ana kara dugo kai kuma baka dauki abin akan komi ba har sai ya zama to zuciya wannan ta zama baki kirin to a wannan lokacin wannan zuciyar ba ta da basira game da ubangiji subhanahu wataala idan ana wa'azi ma ji zakai kamar ana soka maka wata tsinke idan an ce wannan halak ne ko wannan haramu ne sai ka ji ma kamar an dame ka kamar kai kai kanka ma'ana to kenan ka kawo wata martaba ce ta madan ta daban wanda shedan zai rika raya maka irin wannan Allah ke mu labari cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun aikin da kake haye zaman tuma ka nanna ce ka daddage ka yi ta yi ka yi ta yi sai zaman to abin ya zaman to kamar ado a gare ka amma aikin lahi ne to wannan martaba bai dace ba duk wani musulmi mana ya yi sake hashi ɗaya ya kai shi zuwa ga wannan martaba kenan menene ya dace lokacin da kasancewa kama Allah madaukakin sarki lahi babu wanda yake na tuba a buɗe yake kenan kawai kai tsaye mutum sai tuba wanda shine abin da zai sa mutum zuciyar shi ta zama to zuciya wadda take mai zargi wanda a kowane lokaci idan ya aikata aiki na zunubi za ta hodi mu cewa zunubi ne kuma sai ya tuba ya koma zuwa ga hanya amma idan in ba haka ba to ya zubillah mutum zai iya kaiwa irin wannan yanayi na banu isra'il Allah subhanahu wataala ya shirya ta mu
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الله أكبر الله سبحانه وتعالى yake cewa afa afatatma'una an yu'minu lakum yanzu ma'ana ko wanda kuke masu imani kuna jin daɗi ko kuma kuna sa rai attama cewa waɗanda suke yahudawa wannan da Allah subhanahu wata'ala yake bayani a kansu kuna neman su zo su yi imani wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali kuma diyawa wani bangare daga cikin su suna jin magana ubangiji subhanahu wata'ala sun san komi sun sani ba wai ba sani bane summa yuharrifuna husaina sai su canza shi idan Allah ya ce haramu ne sai su ce halaka idan Allah ya ce halaka ne sai su ce haramu mana ne abin da suka ga dama suke game da maganar ubangiji min ba'di ma aqaluhu kenan min ba'di ma fahimuhu bayan sun fahimci ayar ba wai jahilci bane ko kuma a rashin fahimta ne Allah yake gaya mana cewa sun sani kuma sun fahimta wa hum ya'lamun ga sani ga fahimta amma kuma sai su canza yuharrifuna wa idza laqul ladzina amanu idan suka gamu da wanda suka imani qalu sai su ce amanna mun yi imani kaga suna kamar yanayi irin na munafukai da Allah subhanahu wataala mu labari can farkon sura wa iza khala ba'dhum ila ba'din idan kuma suka je shashin su mana su yahudawa qalu sai su ce ma mutanen su atuhaddisunahum yanzu za ku rika ba mumunai labari kuna magana da su cewa akwai kaza a littafinmu akwai kaza a littafinmu bima fataha Allahu alaikum abinda Allah ya sabko muku na wannan littafi abinda kuwa san da ilimin nan kakku ba su labari su yahudawa suna ganin hakan don me yasa ka ba musulmai labarin abinda yake cikin addinin yahudanci ayil yuhajjukum bi inda rabbikum dan kasu kawo muku hujja mana sun san manzo sallallahu alaihi wasallama babban magana cewa yana nan a cikin littafin su zai zo ga siffar shi ga garin su ga yanda yake ga yanda yake to wasu daga cikin yahudawa idan suka keɓance da mummunai sai su rika ce musu ai wannan annabi na ku gaskiya ne a cikin littafin mu akwai kaza akwai kaza akwai kaza to su ko wasu daga cikin su sai su ce a dan me kuke ba su labari ai kada ku gaya musu dan kaza su kafa mana hujja afala taqilun Allah subhanahu wataala ke cewa yanzu ba za ku hankalta da wannan ba awala ya'lamuna cewa su shin ba su san annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya sa abin da suke koyewa na sirri da abinda suke bayyanawa alaniyatan Allah ya san da wannan kenan yahudawa irin abinda yake a littafin suka ɓoye Allah ya sani abinda suka bayyana Allah ya sani mala yake cewa a fatatma'u da ayyuhal mu'minun an yu'mina lakum ay yanqada lakum bitta'a kenan su mu'mine suna ganin to tunda a littafin ku akwai cewa wannan shine annabin ƙarshen zamani ga yanda yake ga yanda yake to me zai hana ku imani haka mu'mine suke gani to kaga su kuma waɗanda suke firka dalla daga cikin daga cikin yahudawa su kuma a ɓoyewa suke a kowane lokaci in Allah ya ce kaza sai su ce kaza ne ko kuma a ce a cikin littafin ku Allah ya waɗi manzon nan ga yanda yake shine sai su ce a su babu a cikin littafin su wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi sai su juya shi su bashi wata ma'ana wadda take daban min ba'di ma aqaluhu ay fahimuhu ala jaliya ala jaliyatin sun san shi cewa wannan shine fahimta ta gaskiya amma kuma hum ya'lamun sun sani kawai sai su juya annahum muqti'una fi ma zahabu ilayhi min tahrifihi wa ta'wilihi malace cewa sun san suna kan kuskure tafsirin da suka yi abinda suka taya kan shi suna kan kuskure da suka kizawa su bin manzo sallallahu alaihi wasallam sun sani amma duk da haka sai suka boye shi ne Allah subhanahu wataala suratul maida yake ce na famima naqadihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i mana saboda wannan alƙawli da suka saba menene alƙawlin cewa Allah ya dauki alƙawli idan annabi yazo za su ima da shi suka ce sun dauka kuma a cikin littafin yana nan a rubuce to da alƙawlin Allah ya bayyana kawai shikenan sai suka ce ai ba sa ba sa bi shi kenan Allah sai sanya zukatansu ta ƙeƙashe waje Allah ƙulubahun ƙasiya don me yasa hukuba ce ta yanayin yi harrifunar kalima an mawaɗi saboda suna canza kalma in Allah ya ce kaza sai su canza in Allah ya ce kaza za a yi su ce a kaza za a yi kuma sai su tsaya sai su ce a a littahinsu kaza aka ce a yi alhali kuma Allah ba haka bai ce to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu hukubar ƙeƙasha ta zuciya قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراة كنا سنة جن مغانا الله سينا سنزا أي التوراة ورتكي وجنس التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلال سيس سنة حرام يزم حلال سيس زم حلال يزم حرام والحق فيها باطل والباطل فيها حق da abin da ke gaskiya ne sai su mai kawai su ce a ai mu wannan ba gaskiya bane kuma abu wanda yake na ƙarya wanda yake na jahilci ne sai su maida shi na ilimi sai su maida shi kuma shine abu wanda yake na gaskiya to wani suna daga cikin abin da Allah madaukin sarki ya musu hukubar da ke kasa zuci malai ce iza ja'ahumul haqqu al muhiqqu bi rashawatin akhraju lahu kitaballah su a tsarin su a shari'ar su a yanayin da malaman suke in wani ya zo da ma'ana ya aikata wani aiki aiki ne na haramu in ya kama su cin hanci ya zo da wani kudi sai su ce a kawai shi ka wannan allah ma ya ce ai halak ne haka suke aikata malace wa iza ja'ahumul mubtilu bi rashwatin akhraju lahu zalika alkitab kuma wanda ma ya ai wani akan ƙarya yake ya dauko wata hanya ya ce ai wannan gaskiya ne ai haka allah ya ce idan ya ba su rashawa su malaman sai su ce ƙorai ku a cikin attaura akwai abinci alhali kuma babu فهو فيه محق وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق kun kuma wani ya zo ba ma san ba menene ya tambaya amma bai ka kuɗi ba to shi wannan sai su gaya mai magana ta gaskiya saboda hukuncin shari'a su dage cikin attaura shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi sauki Allah madauki sarki kamar ya sassabta ma mutane dan dalilin manzo sallallahu alaihi da kuma wannan al'umma rahama ubangiji a gare ta to in ya zamanto ba yahude ya zo bai da bai ka komai bai ka cin hanci sai su gama shi da waccan shari'a mai tsanani amma idan ka cin hanci su ce mai a wannan ba komai bane to shine mala atamuruna nasa bil yuru wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba aw la taqilun sun sani babu wani abin da manzo ya zo da shi ko addini ya zo da shi a ce bai yahude inda ba yahudi ne cikakke wanda ya karanta a taura a ce bai san da shi ba ya sani shi ne allah subhanahu wa ta'ala sai zarge su cewa ku kuna umurtan mutane kuma kuma ce kawunan ku alhali kuna da littafi allah ki subhanahu wa ta'ala ki ba mu labari cewa wa iza khala ba'dhum ila ba'din qalu la tuhaddisu araba bizalika wannan littafin kakku sake larabawa su dauka su karanta kakku sake ku ba su labari wai cewa a cikin littafin mu akwai zawon manzo akwai kaza akwai kaza akwai kaza kun ga irin wannan magana akwai har yanzu ma akwai ta akwai injila wanda aka samu a turkiya ta asalin injila wadda take bayani akan zawon manzo sallallahu alaihi wasallama amma duk wani kirista ba zai yarda ba a ce ga injila tana bayanin zawon annabi sallallahu alaihi wasallama saboda addinin shi ya zama banza kenan ya zama shirme to saboda haka kenan dole a sauya ayoyin a caccanza su to haka suke aikatawa kenan yanzu haka inda za a ce yahudawa su hudu a taura ta kirki kenan dole su koma zuwa ga addinin Allah su ma injila nasarawa idan za su ɗauko ta kirkin to dole su koma addinin Allah to ma gaba ɗayan su kowa sai ɓoye ake tahiya a makabce sai su ce la tu haddu su laraba bi zalika kakku ba larabawa labari musulmai kenan yace fa innakum qad kuntum tastaftihuna bihim alaikum ko alaihim ai kuna zo kuna tambaye su kenan kuka ba su labari sai su ce a littafin kuma akwai kenan ku karanta wuri kaza wuri kaza to sai suka boye wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bi inda rabbikum afala taqilun ma'ana kenan yanzu bazan ku hankalta ba kusan cewa eh lalle ga abinda Allah subhanahu wataala yake bada labari kun sani ba abu ne wanda yake sananne ne mala ya ce taƙirruna bi annahu nabiyyun kawai abinda ake so ku tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi tunda akwai shi a rubuce wa qad alimtum annahu qad akhadha lahu almithaq alaykum bittiba'ihi kun san Allah ba ku Allah kun dauki alƙawalin Allah cewa idan manzo za ku imani za ku bi shi wa huwa yukhbiruhum annahu an-nabiyyu allazi kunna nantaziruhu kuma annabi na ba su labari sai ce musu yahudawa ni ne annabin da kuke jira ku zo ku imani amma sai suka kiya wa najidu fi kitabina kuma suka ce muna muna da shi a cikin littafin kenan wannan Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa a'a kawai kasa imani ne suka yi sun ki imani ne me yasa suka ƙin imani bagayen bainahu akwai bakin ciki akwai keta akwai hasada kuma akwai kabilanci na kasancewa Allah madaukakin sarki bai aiko ba annabin a cikin su tunda su a lokacin suna magana ga larabawan madina aus da khazraj cewa wani annabi zai zo za mu gamu da shi mu yaƙe ku to ana nan ana nan sai ya fito daga cikin larabawa kenan wannan zance nasu ya zamanto labari shi kenan sai suka kasa yin imani to anan Allah subhanahu wataala yana ba mu labari tabbacin cewa akwai zawon manzo a cikin littafinsu tabbacin cewa ga irin yadda yahudawa suke yi idan sun gamu junan sai su ce kada ku ba kowa labari to kaga irin wannan siffa har yanzu zaka same ta a siffa ta al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam zaka samu mutum malami ne ko kuma zaka samu mutum almajiri ne ya sani ko kuma mutum ne haka adi amma dai ya san malam wani yayi bayani akan wata sunna ko akan wata bid'a yanzu irin na wannan watan na maulidi da ake da wuya za ka samu mutumin da bai taba yi ba an ce bid'a ne da kuma hujjoji da dalilai babu kuma wanda zai cewa maulidi sunna ne ya kama ka wani hujjoji illa kame kame kowace shekara hujjar maulidi daban-daban ce wannan shekara aya ce wacce shekara maulki ne wacce shekara kaza ne shekara wata da ta wuce ake cewa saudiya ta yi maulidi kenan shi ne dalili tunda saudiya ta yi sai a yi ta yi to yanzu wannan shekarar ni dai har yanzu bin jabin san ko miye dalili kowace shekara akwai dalili saboda aiki ne ba aikin Allah ba ne yanzu misali duwun ɗan bida an bayan molidi inda ka tambaye shi ma annabi sallama ya salla don molidi ko bai sani ba mi zai ce ma ya sani ko bai sani ba ta zai ya sani da in kuma ha tabbas annabi sallama in ka ce ya sani kenan kamar ka tuhume shi akan cewa ya hana su abubakar su umar su usman da sauran sahabbai gaba daya sai da aka yi shekara kusan 500 da wani abu suka wuce sai 600 da saura in ya so ladan ya bayyana in kuma kace bai sani ba kamar ka tumi annabi da jahilcin wani abu na addini wanda shi ma ya koye shi kenan dukkan amsa biyu akwai akwai akwai matsala a ciki mana in kace eh maulidi abu ne na lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani boyewa yayi kaga akwai tuhuma a ciki ko kuma ka ce a bai sani ba to nan ma tuhumar ta ƙara girma aikin molidi aiki ne wanda yake mana in ba a nan ba ma shirme ne kawai ake kama abu ne wanda aka tsara irin na kamar mulkin mallaka in an kamar independence da ake 18 december na kamar wani abu ne na rayuwa ne da gobe sai a maida shi addini amma ba addini ba ne bai da alaka ta nesa ko ta kusa da addinin musulunci kawai da ana saukar da shi saboda akwai malamai marasa sana'a wanda shi a wani lokacin za a ɗan yanke-yanke za a kamun shi sadaka wani za a kamun shi dabino wani za a kamun shi halawa ba ma wani kayan kirki ba ne dare ɗaya ne ko kuma dare biyu to kaga wannan sai tabbatar mutane suna aikata aiki irin na banu isra'il amma ba sani ba kaga banu isra'ila mine ne ga ayar a cikin littafinsu a taura ga komi sai su danne sai su ɓoye to yanzu za ka samu mutumin da ya ga maganin malamai su yi magana kan wannan ya ga kaza ya ga kaza amma don tsabagen san rai don ya kare aikin shi ko dai ya kare jama'a shi ko dai ya kare aljihun shi kawai sai ya ci ai sunna ne to kaga banu isra'ila haka suke aikatawa in wani ka musu rashawa kuɗi sai su ce a wannan aikin naka halaka ne kawai ka je a ci gaba da yi in kuma wani ka musu kuɗi shi ma sai su ce mai kawai sai su halatta sai su haramta to wannan abu ne wanda ke mai hatsarin gaske babu wanda zai halatta abu ko ya haramta sai Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda zai haramta sai su babu wanda zai halatta sai su biyu babu wani sararin duniya ko Abubakar Ali ba na manzo sallallahu alaihi wasallam da Umar da Usman da Ali ba za su halatta ba ko su haramta duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin amma ba su da daman halak haram amma za haka kawai mutum ya ga dama sai ci abu kaza halaka ne ko ci abu kaza haramu ne to kaga wani akwai hatsarin gaske irin hanyar da banu isra'ila suka kama har zukatan suka ke kashi bine da ga aya Allah amma ba a hukunci da ita ga hadisai na manzo sallallahu alaihi amma ba a hukunci da su sai a dauki wani abu daban to idan muka bi irin wannan hanyar za ta kai mu kenan ba mu da aiki sai ra'ayi to idan ra'ayi yayi yawa shikenan suka ta kowa sai ta ke kashe sai zaman to ba mu da wani aiki sai abin da muka ga dama to musibu da irin azaba da Allah subhanahu wataala yake ma wanda suka saba mushi sai su zo su taru a gare mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu Allah kare mu ma'ana kenan abin da ake so duk idan ka- ka san gaskiya to ya kamata a ce ka bayyana ta ko da baka aiki da ita idan ko baka yi haka ba kaman ka aikata aiki irin na banu isra'il ma'ana ba wai dole ba kai sai ka yi ta ne a lokacin za ta zamanto gaskiya ko kuma a kai sai ka haɗe ta ne za ta zamanto gaskiya don misali akwai malamai diyawan da suke ma'ana ɗora mutane akan cewa in dai ba abin da ya huɗi ba to koyi ba gaskiya ba ne kowa ya gaya maka ko a ya ce allah ya ce ko mine ne sai ya kira ya malam wai an ce kaza kaza haka ne ko ba haka ne ko da gaskiya ne in malam ce ba haka ba ne shi kawai sai ya watsi da abu to kaga wannan ba karamin hatsari ba ne kenan ya kamata mutum idan ya san gaskiya ya aiki da ita ko da ko bai aiki da bai to kada ya ɓoye ta don zai laihi biyu ga laihi na rashin aiki ga laihi na ɓoyewa amma da laihi na rashin aiki kadai kenan ya sha ya yi dama dama da laihi wanda ke na ɓoyewa ne wanda wannan shine babban laihi a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa iza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu la tuhaddisu al-araba bihaza kenan kada a bada labari mu ɓoye wannan tsakaninmu ne magana ce ta cikin gida kan mu bari wani ya ji kenan idan wani ya ji zai yi bayani ko kuma za a kafa mana hujja a kan wannan to duk abin da ka ji kamar irin wasu ƙungiyoyi na addini irin su shi'a da irin wasu ƙungiyoyi na sufiya wanda za a ce ma akwai wani ilimi na baɗini babu wanda zai san shi wata martaba ce sai shehunnai sai waliyai su ne za su iya gane wannan ayar ko su gane wannan hadisin to ka tabbatar da wannan ba hadis ba addinin Allah bane ba hanya bace ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo zai ce ma wai akwai wata aya ko wata hadisi ba wanda ya sai gane sai suwa ne sai ka kai wani matsayi kaza to wannan ba addinin Allah bane ana so a yi wani abu ana so a sa biye kasan kadago malakin ana so a yi kariyar wata bid'a ko kuma wata shirka da Allah subhanahu wataala to sai a ce ai baka iya ganewa kenan ko da ka karanta a wani littafi ko a wani harshe tun da ilimi ya ci gaba malami yana ya fasara maka ma'ana hausa da larabci kai ba ke larabci ba sai ka ɗauko wani littafi ko ƙur'ani an yi tarjama shi a faransi ko kuma da hausa ko da ingilishi ko da wani harshe wanda ka iya sai ka gani ka ce ai malam ba haka ya fasara sai ce ba ka gane ba to wannan ba haka ba ne yadda ka gani haka yake ma'ana kenan malam yana so ya kwana da kai saboda yana ganin baka sani ba to addinin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma hanya ta manzo sallallahu alaihi kasar rana a sha biyu ko kuma inda kasan wata rana sha biyar to haka addinin Allah subhanahu wa ta'ala yake da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kan hariha na barko akan hanya daranta da rananta duk ɗaya kenan kada kai tsammanin addini akwai wani yanayi na duhu irin na dare wanda za a ce sai wani wani ko kuma sai kaza ko na kasa ganewa ko ina hanyar da zan bi to sai dai in baka nemi gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce layluha kana hariya daren da yinin duka ɗaya ne to shi yasa kenan idan mutum ya san gaskiya ya kokari ya aiki da ita babu abin da yake zama musiba ga jama'a ko ga al'umma ko ga mutum a ce ka san abu ka boye gara ma a ce baka yi ba aiki wani tsakanin ga da ubangiji subhanahu wataala amma babu abin da ya kai boyewa a ce ka halitta ma mutane haram ko kuma ka haramta ma mutane halak ko kuma su karan kansu mutane a kuma wanda zai kirayi malami yana so a mai fatawa akan musamman wata sana'ar shi ko na aikin shi sai rika ta biyowa hanyoyi hanyoyi wai yana so da sai malamin ya ce halak ne kuma alhali shi kai da kanka ka san aikin haramun sai ka ce a malam kaza kaza ne malam ya ce haramun sai ka ce a kaza ne aka biyo ta kaza kai dai so kake malam ya ce ma halak ne to wani ai kasan duk ko da malam ya ce halak ne to idan a wajen Allah haramu ne maganin malam batta mai da shi halak idan mutum ya kokari ya bi Allah eh asalla to ga me dalili yanzu wannan me ba magana ta ilimi a ciki ko dan tasha ka dan shalishon kaje ka tambaye shi karshen ta yace ma kana yi ko baka yi ce didde ne ba wani mai bambanci kai malam da aka tambaye ka kenan an samu takaddama tunda da shi ya tambaya tana yawa ya ji an ce sunna ne kuma ya ji shi malankin yana cewa ba sunna ba ne kenan malam shi wanda ya tambaya ya ji hadisai kuma annabi haka yi sabon shagar suka yi malamai na gari to malam aya kamata ka kawo wani hadisi ko wata aya wadda ta nuna ba haka ba ne to in ka ce kai kana yi ko baka yi daga babu ma magana sai kayan dariya ina jin wani malami a radio ana tambaye shi aka ce mai malam me hukuncin namiji mai ƙetaren kwana na, na ma- masu mata uku haka ko biyu shi ne cai kawai kahuri ne sai shi mai mai karanta mai kambiyu ya ce na'am ya ce ba sai na ka dalili ba kawai kahuri ne dan wuta ne wuta za shi to kaga me dalili ana a yaushe ne mutum eh, a mu'amala mata tsakanin mata da mata za ta kai mutum zuwa ga kahurci babu kahurci ma Allah babu wani shirka babu wani abu kaza kawai ka ce kahuri ne dan wuta ne kaga akwai akwai nauyi ana to shi yasa yana daga cikin mana karatu na sunna kada ka rudu da wani malami ko dan rawanin shi ko dan gemun shi ko dan kamannin shi kawai in yace kaza halaka ne ka je kai a ya kamata ka san malami ne ne dalilin shi da lokacin da ya hudi wani hukunci ya kamata ka yi kokari ka rike dalilin da ya karanta amma kenan in yanda dan uwa ya bamu labari kana yi maka yi jikar shi kenan kenan babu wani addini a nan, babu addini addini ba shi da ra'ayi wannan yana daga cikin abin da ya halakar da banu isra'ila kamar da dai kun ji ayoyi da yawa kusan sati uku abin da muke karantawa allah subhanahu wa ta'ala yana so ya kawar da mu daga san rai na banu isra'ila kuma haka ayoyin da za mu yi ta karantawa suna magana akan wannan ɓoye ilimi san rai kawai ɓoye ilimi san rai haka suke yi ma allah ta'addanci allah sai guda musu ayoyi ayoyi ayoyi kai ka ce kamar sun imani kawai sai- sai su fanɗare sai su bi wata hanya daban Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wa minhum ummiyuna karanta
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون na'am ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون na'am فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا na'am فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون na'am Allah subhanahu wataala yana ci gaba da mana bayani akan banu Isra'il awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun mana duk wannan abin da suke sun basu can ba cewa Allah ya san abin da yake boye da abin da Allah ya san abin da yake zahiri mana a wajen Allah komai duka ɗaya ne ko ka boye ko ka yi a zahiri ko ka shiga wani wuri ko ka shiga ko ka yi a titi duka ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya sani wa minhum ummiyuna daga cikin banu isra'ila akwai wanda ba su san rubutu ba da karatu la ya'lamu mai kitab ba su iya rubutawa kenan ba malamai bane illa amani sai gurace gurace ko malamai suka fasara cewa sai ƙarya illa amani wa inhum illa yazunnun kawai zato suke yi me ya hukuncin kaza kawai sai ce kaza ne me dalili babu wani dalili ni na faɗi kawai shine dalilin fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah yace azaba ta tabbata ga waɗannan da suke rubuta littafi da hannunsu akwai wanda zai shiga gida sai ya rubuta sun mai kulu haza min indillah sai ce wannan Allah ya ci kuma shi ya shiga ɗaki ya rubuta kayan shi sai ce Allah ya ci liyashtaru bihi samanan qalilan dan su saye wannan abun su saye wani abu da shi abu mai tsada su saya da kuɗi kaɗan me me bayani akan wannan abun nura shine su sai da addini da wannan dan rubuce-rubucen nashi ne addini abu ne mai tsada abu ne mai daraja to amma gashi ya zo ya mai da shi marar daraja wanda har kai ma zaka iya shiga ɗaki ka rubuta sai Allah ya ce fawailul lahum azaba ta tabbata a gare su mimma katabat aidihim wannan abin da hannunsu ya rubuta wailul lahum hayyau azaba ta tabbata a gare su ta uku min maksibun irin abun nan abubuwan da suke samu na hannun jama'a da yawa zaka samu boye wanda suke yi banu isra'ila me suke nema a samu yan canji a hannun jama'a malace qulu ta'ala wa minhu ummiyun ai wa min ahli alkitabi daga cikin su akwai wanda bai iya rubutu bai iya karantawa malace haka mujahid imam mujahid ya fassara wal ummiyuna jam'u ummi idan ɗaya ne sai a ce ummiyun wa huwa rajul lazi la yahsunu alkitaba duk wanda bai iya rubutu sai a ce mashi ummi mana mutum wanda ba zai iya rubuta ba kana kaga wanda bai iya rubuta ba zai iya karanta ba wa huwa zahirun fi qawlihi ta'ala la ya'lamuna alkitaba kana Allah sai ƙara mana bayani ba su iya rubutu ba inda ma za a ce wa minhum ummiyuna mana magana ta wuto zahiri to amma sai Allah ya ƙara huddo muhili cewa la ya'lamuna alkitaba ba su iya rubutawa ai la yadruna ma fihi kira inda suka dauki at-tauran ma ba san ba miye a ciki ba su iya karantawa balatu wa lihaza fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ummiyun cikin siffar da Allah ya yi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin sufofin shi akwai cewa shi nabiyun ne ummi li'annahu la yahsul kitaba manzo sallallahu alaihi wasallam bai rubutawa inda ka bashi ba zai iya rubutawa ba kama kala ta'ala wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun wa ma kunta tatlu baka iya karantawa kenan baka karantawa min qablihi min kitabi wallahi wala takhutuhu bi yaminika kuma baka iya rubutawa kenan siffa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum to ma Allah madaukin sarki sai ya ce dalilin da Allah ya ba manzo wannan siffar izan kenan inda manzo ya kasance yana rubutawa yana karantawa lartabal mubtilun wanda suke kan ƙarya ko suke kan hanya mara kyau sai su ce ai wannan annabin da yace Allah ya koshi daki mun san shi ya iya karatu da kyau ya iya rubutu daki ya shiga ya rubuta to mutum ba zai iya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai tume shi da wannan tuhuma ba saboda Allah ya kare cewa bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba kenan babu zancen a tume shi cewa shi ya rubuta subhanahu wa ta'ala ko malamai suka bayani cewa duk wani mutum siffa ta ummi a gare shi na ƙasa ce amma manzo tsira sallallahu alaihi wasallama siffa ta ummi a gare shi sharaf ne da girma annabi sallallahu alaihi wasallama dan an ce bai iya rubutawa bai iya karantawa ba shi kaman matsayi ne a wajen shi saboda mu'jizar da take nuna cewa lalle tabbas Allah ya aiko shi ya zo da wani littafi wanda ya gagare duk wanda ya kai ƙarshe wajen rubutawa ko wanda ya kai ƙarshe wajen karantawa littafin ya gagare shi to ya za a yi wanda bai iya rubutawa bai iya karantawa ya zo da littafin da ya gagari kowa to wanda sai tabbatar da cewa Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam to amma mutum adi haka farar hula wanda ba manzo sallallahu alaihi wasallama kalma ummi a gare shi na ƙasa ce duk wanda bai iya rubuta ba bai iya karantawa ba kenan ya dace a ce ya iya rubutawa ya iya karantawa sai zamanto ma'ana sharaf ne a gare shi وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب النبي صلى الله عليه وسلم wani hadisi yake cewa mu mutane ne wanda ban mu rubutu kenan ummiyuna ne mu hadisin da ke tabbatar da cewa manzo haka yake kuma lissahi ma mu aka muke kawai sai ce asharu haka za wa haka za lokacin da manzo yake magana akan wata yayi haka kenan goma ya sake goma ya sake yin goma kenan talatin daidai kuma na gaba ya cire guda kenan ko ya yi ashirin da tara ko kuma ya talatin daidai haka ya nuna musu cewa wata haka yake yi tunda mu ba ma rubutu ba ma lissafi to wannan dalilai ne wanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga sufofin shi ne amma sharaf ne a gare shi girma ne to amma su banu isra'il daga cikinsu akwai ummi to kaga wanda bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba wa ya kai shi zuwa ga fatawa daga cin nasu da yawa daga cikinsu ba su iya karantawa ba su iya rubutawa amma da an zo an ce menene hukuncin kaza sai su ce halaka ne me hukuncin kaza sai ce kawai haramu to kai da baka iya rubutawa baka iya karanta ba a ina ka karanta cewa halaka ne ko a ina ka karanta haramu shine ma'ana la yarfun kitaba illa amani abdullahi da abbas yake cewa qawlan yaqulunahu bi afwahihim kaziban magana ce suke faɗa da fatan baki amma ba gaskiya bane wa qala mujahid imam mujahid yake cewa innal ummiyina allazina wasafahum Allah annahum la yafqahuna min alkitab allazi anzala Allah alaihi Musa shay'an ko dan kiris littafin da aka sauko ta taura ta Musa bas ya ganewa dan bas ya karantawa ko bas ya rubutawa to amma ga sun zama to masu fatawa to kaga Allah subhanahu wataala yake zargin su da wannan to kaga al'ummar ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka samu mutum irin wannan so da yawa lokacin da za a yi magana akan abin da ya sha addini kawai sai mutum ya bude baki ya ce halaka ne ko ya bude baki ya ce haramu ko kuma ka bude baki ka ce sunna ne ko kuma ka ce bid'a ne ba ka da wani ilimi kai baka san ba hadisin baka san ba qur'anin komi dai amma kuma kai gashi ka ce halaka ne ko kuma gashi ka ce haramu ne to wannan abu ne wanda yake da hatsarin gaske ko babu abin da ake ma karantse kamar addini a wata wannan bangare to siffa ta banu isra'ila wanda Allah subhanahu wataala yake mana hannunka mai sanda akan cewa kada mu siffantu da irin wannan siffa shi malai ce walakinnahum yatakharrasuna al-kaziba wa yatakharrasuna al-abatila kaziban wa zuran mana shashi hudi suke shine mara al-khas in ka tambaye malamin sai tsaya ya ce ai halak ne ko kuma ce a kai kawai haramu ne maje ka haram ne mana kenan abu ne kai a kare ake wani to kaga duk lokacin da addini ya shiga irin wannan hali to lalle ne tabbas mutane za su shiga cikin yanayi wanda yake na wahala game da addini shi sa za ku ga jahilci ya yawa a cikin addini sai addini ya zama to abu mai wahala ko manzo ya karantar da mu cewa addini abu ne mai sauki Allah ya ya ji kanmu ya sauko da annabi na rahama da addini wanda yake rahamamme to ma sai ga mutane sun shiga wannan molan kan shi yasa addini ya zamanto abu mai wahala idan ka tambaye malam yayin hukuncin ka zace ma haramu ne in ka ce mishi malam yayin dalili sai ce ma tashi ka bar wuri ko kuma kai kai ma dan kaza ne to kuma alhali wannan ita ce shine abin da ya cancanta idan malam ya fatawa menene dalilin ka malam idan wane ya fatawa miye dalilinka wannan ita ce magana ta gaskiya amma ba wai garandama bane ba wani kurewa bane addinin Allah subhanahu wataala yana ginuwa ne akan dalili sai malai Allah subhanahu wataala sai ke cewa inhum illa yazunnun ay wala yadruna ma fihi wa hum yajiduna nubuwataka bizan kenan kaga mutane ne wanda zatan su kawai suke a ina ina tsammani kaza ne ina tsammani kaza ne mu kuma Allah subhanahu wataala ya karantar da mu cewa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a duk lokacin da ake magana akan gaskiya to duk wanda yazo ce ina gani ina zato to ya kamata a bar mishi a bar mishi magana shi mana ba magana bace ta gaskiya sai Allah ce fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim bone ko kuma azaba ta tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu summa yaquluna haza min indillah sannan su ce wannan ai daga Allah yake kai tsaye liyashtaru bihi samanan qalila dan su sayi wani abu mai tsada da kuɗi kaɗan su sai da addinin su da wani abu wanda ke ɗan kaɗan ne malati haula'i sinfun akhar min al-yahud wasu bangare daga cikin yahudawa banda waɗancan masu faɗan ƙarya to akwai kuma du'atu ila dalala akwai kuma masu kira zuwa ga bata shi bai cewa ba halak ko haram a hanya ma sabuwa yayi kawai yazo ke kiran mutane ku zo mu aikata kaza ai Allah ya ce ku zo mu aikata kaza ko kuma ya shiga gida ya littafin shi dalili akan kaza dalili akan kaza kamar da irin abubuwa da kuke gani na bidiyoyi da sauransu wanda ba su da wani dalili mala ya ce wa kazibun alallah kuma suna ma Allah ƙarya kiran ƙarya wa akal amwalin nasu bil batil suna cin dukiyar mutane a ƙarya mala ina bukata a ta yana adda a ce to sai ka siyo rago a yanka malai da bukatar bar adda ya ci ma'ai sai an yi sadaka kaza ta waina ko ta kona abu ko kuli-kuli ko sukari ko kuma sai kawo kawo kudi kaza za mu sai turare kaza za mu sai kaza to waɗanda duka suna daga cikin siffofi irin na banu isra'ila aka samu wasu daga cikin al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam suka siffantu da su to duka wannan hanya ce ta bata akali na amwalin nasu bil batil sai Allah ya ce wailun mana halakun wa damar duk wanda wannan shine aikin shi to lalle ne ya hallaka kuma Allah subhanahu wataala zai tabar da shi a gobe kiyama malace wailun wa hiya kalimatun mashhuratun fil lugha an ibn abbas wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim humul ahbarul yahud abdullahi abbas yace waɗannan malamai ne yahudawa da su ake su ne suke shiga ɗaki sai su rubuta littafi su ce Allah ya ce imam bukhari ya yi ruwaya daga abdullahi dan abbas yake cewa ya ma'ashar al-muslimin kaifa tas'aluna ahlal kitab an shay'in yace ya ku mutane musulmai ya kuke tambayan ahlul kitab ma'ana yahud akan wani abu wa kitabukum allazi anzalallahu ala nabiyhi ku kuma littafin ku shine Allah ya saukar kenan ku bai dace ba a ce kuna tambayar yahudawa miye kaza ga qur'ani shi ya kamata ku koma zuwa gare shi ahadas akhbarul lahi shine sabon Allah gashi nan sabo ba wani tsoho bane taqra'unahu mahdan lam yashib gashi abu ne wanda bai ma tsoho ba bai ma jima da kowa ba to ta kaka za ku rika tambayar yahudawa akan wani abu wa qad haddathakumullahu anna ahlul kitab qad baddalu kitaballahi wa ghayyaruhu kuma kun san cewa Allah ya ba da labari ahlul kitab sun canza wannan littafi duk abin da yake ciki sun canza shi wa katabu bi aydihim alkitab akwai ma wanda suka rubuta da hannunsu wa qalu huwa min indillah suka ce ai wannan ma daga Allah yake liyashtaru bihi samanan qalila dan samu wani abu kadan wanda yake bashi da mana wani tsada akan addini afala yanhaakum ma ja'akum min alilmi an musa'alatihim shin yanzu wannan qur'ani da yazo ai kaman yana muku hani akan ku tambaye su to mutumin da ya canza littafin shi ya jujjuya shi wani ma da hannun shi ya rubuta yau shi zaka je ka tambaye shi ma fatawa malamin da ka san akan bid'a yake dumudun a cikin shirka yake kai da mu in ba san rai ba menene zai kai ka kare ma fatawa ya ma fatawa akan shirka ko kuma ya ma fatawa akan bid'a kenan kaga wannan shi ne daidai irin magana da Allah subhanahu wataala ke ba mu labari Abdullah da Abbas yake cewa yau shi za ku je wajen Yahudawa sun canza littafin wani sun rubuta da hannunsu wasu bidiyoyin ma za ka samu wasu littafai ne za a rubuta bai wuce a kano a nigeria wani zai shiga ɗaki ya rubuta kaza sunna ne kaza sunna ne mutum ya raka kaza ya addu'a kaza addu'a kaza haka za a ta rubutawa sai mutum ya ɗauka ya karanta dalalul khairat ya ce ai wannan kawai da'awa mustajaba ce doka yana daga cikin wannan dole ne wannan ayoyi da muke karanta suna karantar da mu duk wani addinin Allah shine addinin da yake a cikin alkur'ani mai girma in ka samu wani abu wajen nan to yana buƙatar sai an tantance wane ne ya hude shi kuma a yi da wanda shi ne dalili wanda mutum zai kama sai Allah subhanahu wataala abdullahi hassan al-basri yake cewa samanul qalil da Allah ke cewa liyashtaru bihi samanan qalila ay ad-dunya bi hazafiriha kawai dan sai duniya ba komai yasa suka canza magana Allah madaukakin zarki ba illa dan duniya kaga yanzu ma haka ake samu mutumin da zai canza magana Allah ba dan koyi ba dan duniya in matsayi ne yake nema bai wuce duniya in dukiya take cikin duniya ba ta wuce wannan Allah ya ce fawailul fawailul lahum mimma katabat aydihim mana bone ya tabbata a gare su da abinda suka rubuta fawailul lahum mimma yaksibun kuma abinda suke samowa na arzikin wannan na matsayi ko dukiya to shi ma hasara bone ya tabbata a gare shi mala ya ce fawailun lahun mimma katabu bi aidihim min alkazibi wal buhtan wal iftira abinda aka rubuta na ƙarya na kiran ƙarya na zalunci a halitta haramu a haramta halak to bone ya tabbata ga wannan hannun da ya rubuta wannan abun wailun lahum mimma akalu bihi min as-suhti kuma wannan abin da suka dauko dukiya ta haramu ce Allah subhanahu wataala zai kama su a gobe kiyama wanda zai fatawa don a bashi kuɗi ya halitta ma wani dan ya bashi kuɗi ko kuma ya nuna macewa mutane wannan abin kirki ne alhali ya san ba kirki ba ne da ya samu kuɗi to wannan su ma fawoyin lahun min ma ya tsibo yanganin cewa lokaci za mu dakata na abinda muka yi daidai allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan gaba ɗaya wanda ke na kuskure ne allah gafuta mana subhanahu allah mu yamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah